الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين اللهم ثبت جناني وأجل الحق على لساني وأعوذ بك من أن أظلم أو أظلم وأعوذ بك من أن أغتال من تحتي إنما الأعمال بالنيات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخوة الإيمان cikin tafsirin alkur'ani da muke gudanarwa a jami'ar maulana a shekar sharif ibrahim sada husaini radiyallahu ta'ala anhu rana ta goma sha biyu a wato a watan ramadan shekara dubu daya da dari hudu da arba'in da uku wanda daidai da sha uku ga watan hudu shekara dubu biyu da ashirin da biyu Allah ya taimake mu.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون إن هؤلاء متبرهم إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين صدق الله العظيم صدق الله العظيم a gushe a cikin kisar wato sayyidina Musa alaihi salam tare da wato Fir'auna Allah tabaraka wa ta'ala jiya mun karanta cewa ya halaka Fir'auna da mutanensa to ya tsiratar da banu Isra'ila Annabi Musa alaihi salam ya gaya wa Annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin Isra'il Mi'raj yace inni jarratu an-nasa wa halatu bani Isra'ila ashadda al-mu'amala yace ni na jarrabi mutane kuma na yi fama da bani isra'ila mafi tsananin fama ka duba fama da yadda fir'auna bayan fama da yadda fir'auna ana tsiratar da bani isra'ila kuma sai faman ya koma tsakanin su mun karanta kwanan nan malamai sun ce an ni'matu karimatun amma wa qalilun akfa'u nima ita mai daraja ce amma wato kinnanta kaɗan ne ba kowa Allah yake masa nima ya rike ta yadda ya dace ba to Allah ya musu wannan baiwa sai gashi kuma rigima ya barke tsakanin sai na Musa da kuma Banu Isra'ila garin da ake su tafi Sham har ya rasu ba su shiga garin ba Allah ya kiyaye shine Allah ya ce wa jawazna bi bani Isra'ila al-bahr mun hallakar da fir'auna da mutanensa su ko banu isra'ila mun hallakar da su wato teku fa atau ala qaumin ya'kufuna ala asnamin lahum suna tsallake wato wannan ruwa sai suka zo wasu mutane suna lizintar wasu kuma kansu ai ala ibadati asnamin lahum lamma falaqa Allahu al-bahra li bani isra'il yayin da Allah ya tsage teku ga banu isra'il wa tajawazu suka wuce marru bi qaumin ya'buduna al-asnam sun haɗu da wasu mutane suna bautan wato wannan gumaka suna gani wannan qalu ya musa ja'alna ilaha sai suka ce a annabi musa mu ka sanya mana Allah da bauta mishi ba ai sanaman na'budu kama lahum aliha kamar yadda waɗannan suke da alloli sai sai na Musa alaihi salam qala innakum qaumun tajhalun yace ni kam ku mujahilai ne
mukafa'atu mukafa'atuhum lillahi shine sakamako da suka wa Allah lamma ahlaka aduwahum yayin da halakar da mabiyansu wa falaqalahum bahra ya tsage musu teku wa najahum ya tsiratar da su an yaqrubu ilahan ghayrahu su nemi wato abun bauta wani Allah wato ma ashadda hamaqatuhum mamakin wannan wautar su sai na Musa ya ƙara ce musu inna ha'ula'i mutabbaru ma hum fihi waɗannan ma hum fihi abin da suke ciki mutabbaru halakake ne wala tasdi zalimin illa tabara ay halakan wa batilu ma kanu ya'malun abin da suke aikatawa dinnan wato ƙarya ce har yanzu annabi Musa ya ce a ghayra Allah abdikum ilahan ta yaya zan nema muku wani Allah abin bauta وهو فضلكم على العالمين الهالي الله شيء فيفيتاكو أكن دكان واتوتا لكن زامنكم أي على عالم زمانكم بما ذكر wani ba yahude ya gaya wa sayyidina ali ibn abi talib karramallahu wajha yace antum ummatu muhammadin ma ashadda khilafatukum yace ku al'ummar annabi mamakin tsananin sabani ma dafantum nabiyyakum hatta ikhtalaftum ba ku binne annabin ku ba sai da kuka yi sabani akan wato shugabanci akwai al'ausu da khazara su ne mutanen madina wato al'ansar suna ganin tun da garin su ne ya dace su shugabanci su kuma muhajiru da suka ce ai mu muka zo annabi ko muke tare da mutumin da babu kamar shi sai na abubakar shi ya dace zama khalifanci kaga wannan ai bai kai sabani ba tattaunawa ce kawai dai makiyinka da abu yadda yake zai maida shi magana sai kala lahu aliyun sai sai na ali ce inna makhtalafna anhu la fi mun yi sako ne game da shi amma ba cikin shi ba ba mu yi saɓani cewa annabi muhammadu ba annabin allah ba ne saɓani ne ku walakin antum ma jaffat aqdamukum hina falaqa lakum al-bahra wato ku kafafuwanku ba su bushe yayin da Allah ya tsage muku teku har kuka ce ij'al lana ilaha ta kuka ce Allah ya mana wato abun bauta kama lahu alim fa buhita alladhi kafar wanda ya kafirta ta ke imauce الله يكيئ نعم تفضل
وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم
na'am wato Allah tabaraka wa ta'ala ya fara kididdige mun su ni'imomi da ya musu su suka butulce ku tuna id anjaynakum min ali fir'auna yayin da muka tsiratar da ku daga fir'auna alin yana zuwa nasu ne ba wai mutanen fir'auna ba ai fir'auna ne yake azabtar da su wai anjaynakum min ali fir'auna mun tsiratar da ku daga fir'auna anjayna aba'akum mun tsiratar da iyayenku yasumunakum yukallifunakum su'al azabi suna dora muku mafi munin azaba ay ashaddu هذا موسى يذكرهم بإنجائه من فرعون وقومه annabi Musa yana tunatar da su tsiratar da su daga Fir'auna da kuma mutanensa kuma ku tuna yaqtulun ko yuqatiluna suna kashe ko suna kakkashe ƴaƴan kufa maza kusan dubu ɗari da goma wa yastahiyuna nisa'akum surayat da matanku wa fi dhalikum bala'un a cikin wannan tsiratarwa akwai fanima mai girma ku tuna أو في ذلك الأداب بلاء ابتلاء عظيم من ربكم جربا شدق الله يمكم نعم
وواعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه أربعين ليلة وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين
wato da Allah tabaraka wa ta'ala ya aiko annabi Musa zuwa ga banu Isra'ila sai nemi Allah ya bashi littafi da zai nuna musu halal da haram tunda wanda yake ga gunki sai a masa gunki kaga bai san halal da haram ba saboda haka yana buƙatar littafi da za a bashi shine Allah yake faɗa wa wa'adna Musa 30 lailatan annabi Musa ya nemi talaba Musa an yu'tihi Allah kitaban annabi Musa ya nemi Allah ya bashi littafi yahdi bihi bani Isra'il zai shiryar da bani Isra'ila da shi yubayyinu lahum al-halal wal haram zai bayyana musu halal da haram a ciki sai Allah amarahu Allah an yasuma 30 lailatan ya azumi dare 30 ba a ce rana 30 ba wato zukira lailatul لنعلم أن الصوم كان ليلا ونهارا ليس كصومنا وتؤنت ثلاثين ليلة دم سنشيوا dare da rana yake azumin ba kamar azumin mu bane tsawon kwana talatin dare da rana ba ci wannan shi ne yanayin addini wato mutanen da suka gabace mu kun ga akwai tsanani amma mu za mu ci mu sha farko dai farko musulunci mutum zai ci ya sha in yayi bacci khalas to ba zai kara cin wani abu ba shine muka wanda muka karanta suratu al-baqara to saboda haka su tsawon kwana 30 ba ci ba sha wa huwa yasumu laylan wa naharan ila 30 yawman shehu yace hada 60 yawman wato rana ta rana 60 ne وهي ذو القعدة وتنسكيدا فصامها فلما تمت يا إذا كانت ثلاثين سكة شكا أنكر موسى قلوف فمه سيدنا موسى يا واتو موسى تنجا ومباكيسا فصداك بعودي خرنوبي sai aswaki da icen wato magariya a wannan bagaruwa قال جبريل كنا نشم في فم موسى رائحة المسك منا شاكان كيش مسك دقباتين سيدنا موسى وقد زالت تلك الرائحة تلك الرائحة wannan kanshi ya gushe dalilin haka fa amarahu Allah tabaraka wa ta'ala an yasuma 10 ayyami ba'da dalika ya kara wato azumi kwana goma ku duba wani abu aswaki kadai yayi mu kuma gashi muna azumi muna aswaki ko amma annabi Allah ne da ya aswaji sai da aka kara masa su sana goma lalle Allah tabaraka wa ta'ala yana son al'umma annabi alhamdulillah eh shikenan mu annabi sallallahu alaihi wasallam har yace mana la khulufu fami sa'imi atyabu inda Allah ta'ala bi miski canzawar bakin mai azumi ba wani baki ake nufi ba warin baki wannan kazanta ne amma dan dalilin baka ci abinci ba baki zai canja yayi to wanda shi ake nufi aqyabu inda Allah ne rihil miski ya fi wato kanshi miski kanshi a wajen Allah na'am
ولم
وأتممناها بعشر ألا يأتيك وأنا كنا ثلاثين تكوانا قوة من ذي الهجة وأتو وأنيكين ذي الهجة annabi sallallahu alaihi wasallam yace babu sura da ku wanda wuni Allah yake rubanya lada na ibada kamar kwana goma wato na zulhijjan nan kamar da asar ramadan kwana goma na karshe darensa ibada babu kamar ta to kaga idan aka bar abu a dare wani mai kasala ba zai samu ba sai Allah kuma ya sake bamu da ranan ba kwana goma an gane ne wala ya da waɗannan su ne a wurin su ibada ana rabon ya shi da ya wuce tunani wa ajmamna hadi ashirin muka cika su da kwana na zulhijja fatamma miqatu rabbih 40 layla wato lokaci da ubangiji ya bashi sai cika kwana 40 Musa qama zal qa'dati wa 10 min dhil hijjati ya azurci watan zulqida da kuma kwana goma na zulhijja fasara 40 laylatan fawaffa Allah lahu bima wa'adahu sai Allah ya cika masa abin da ya masa alkawari Shehu Ibrahim ya ce hada huwa al-aslu fi khalwati 40 laylatan daga nan da aka samu hallon kwana arba'in da ake yi sa wal arba'una akmalu adadi min al a'dad shau yace arba'in shine mafi cikan kirge a cikin kirge sawa'u fi babil ahad idan ka dauke su a babil daya ka ga kace arba'in ai goma goma a daya ba za ka samu wani wanda zai rage ba ko ba za ka samu kasar fraction babu ko au fi babin asharat idan ka ɗauke su a babin goma ma za ka samu goma hudu ce babu raguwa au fi babi ilmiina ko ko a ɗaruruwa ne ma za ka gani zai rabu daidai au fi babi alafi ko ko a kofar dubbai li'anna sirran arba'i zahirin fi kulli shay wato hudu yana da sirri a kowane abu a duniya arba'atu arkan duniya tana da kusurwa hudu ne wal kutubu al munazzalatu littattafai da aka saukar da su suma manyan guda hudu ne at-tauratu waz zaburu wal injilu wal furqan arba'atu kutubi wal arkanu arba'atu rukunai guda hudu ne a cikin su jibrilu mika'ilu israfilu azra'ilu su ma arba'atu kaga waɗannan mala'iku manya wanda babu kamar su su ma guda hudu ne yace hatta al-madahibu arba'atu har mazhabobi manya guda hudu ne idan tafakkarta idan kayi tunani tajidul ashiya'a arba'atan arba'atan kowanne abu Allah yana ajiye shi hudu an fahimta amma asalin abun duk ɗaya ne an gane yanzu misali idan ka ɗauki wannan kusurwoyi guda hudu ai alifi ne alifi ne ko aka kwantar aka masa haka ba da ki ba gari ɗaya ne ko wa fi kulli shay'in lahu aya tadullu ala annahu wahid an gane idan ka duba kusurwoyi guda hudu ne amma zaka ga kawai an kwantar da alif ne shi ko alif ya faru ne daga digon ba bi kana ma kana wa bi yakunu ma yakunu an gane ai ba digon ba babu kamar ta an ce dalilin da ta zama babu don ta yi tawazu ga Allah ne an fahimta eh duk mutumin da ya tawazu ga Allah zai zama babu kamar shi Allah ya ba mu eh yace qala rasul sallallahu alaihi wasallama khairu sahabati arba'atun mafificin wato abokai idan za su tafi a samu aboki hudu wa khairu sariyati arba'una mafificin runduna su ma su zama mutum arba'in wa khairu jaishi mafi girman runduna su ma su zama arba'u biyar shi wuce hada sirrul arba'ina wannan shi ne sirrin arba'in man akhlasa lillahi arba'ina laylatan tafajjarat yanabi'u hikmati fi qalbihi wa nafaqa biha lisanuhu duk wanda ya kyautata wato imani ga Allah tsawon kwana arba'in Allah zai wato hikima za ta buga a zuciyar shi kuma Allah zai furtar da harshensa gare ta da wannan hikima mutum ya zama mutumin Allah tsawon kwana arba'in to Allah zai bashi yutul hikmata man yasha wa man yutul hikmata faqad utiya khairan kathira Allah zai bashi wannan haka nan an ce mutum idan ya ci wato ba haram ba shubha wanda ya kama da haram na kwana arba'in haka Allah zai kashe zuciyar ba wai haram ba mutum ya ci haram wannan guda ɗaya shi wannan ba a magana kamar wato ta sawa abu asas ne rugurugu ne ko to haka sako yake amma shubha kai ta na kwana arba'in kana ci shubha to zuciyar za ta mutu Allah ya kiyaye eh to kaga ban akhlasa lillahi 40 laylatan Allah zai raya zuciyarsa da haka eh فلما صام موسى أربعين ليلة بأيامها ولياليها ولم يحس بالجوع كان أربعين إنن دي دري درانين أزمي تبجي يوما بابا أنت شو جبري مينا وانا خلوة يا إيتا إنا جيكوسو أربعين لديني كونا كو kamar haka ne mun tambayi jikokin za su gaya mana eh akwai wani da ya fara an ce shi wannan yayi kusan mutuwa ya sai da aka ciro shi ana masa ruwan nama tukunna ya samu ya tashi kowanne abu Allah ya shirya shi dama eh كل ميسر لما خلق لأنه متوجه إلى الحضرة ليس يا فسكن شكو سنتر ألا لي استأنس بالله تبارك وتعالى يا أوكي كي وسد ألا لي حتى لن يحس بالجوع ولا بالعطش بيجي وابا بيجي شروا بابا بخلاف الخروج إلى الخدر ساقاني فتنس إزواج الخدر كو رانا ɗaya fi nisfi yau a wuni ɗaya ne rabin wuni ne kawai آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا take ya ce wa yushau ka kawo mana abincin mu ai mun haɗu da gajiya a wannan tafiya liyanna zalika bafaru tila'i tafiya ce ta jarrabawa a hasa bin du'i fi nisfi yawmi kharaja musa ila al-miqat wato sai na musa da ya nemi sai fita zuwa ga miqati na'am
ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين
na'am wasu annabi Musa da ya fita ganawa ga Allah amma an gabatar da kaga wannan kissa saboda muhimmancin ta amma ya dace ta zo bayan ya fita a bamu labarin fitansa sai a bamu labarin azumi tunda ba azumi aka fara yi ba to saboda muhimmancin shi an addama shi eh walamma ja'a Musa li miqatina okay وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي يا إذا أدب موسى يذوق فتاة يتي أنسى هارون كخليفتي أي كن خليفتي في قومي وأصلح تجارة لما يريد أصلح أمرهم ولا تتبع سبيل المفسدين kada ka bi hanyar masu barna lima ya hitaji li an yakhlufahu harun fi fil qawm wa huma rasulani ila al qawm me yasa annabi Musa yake neman Haruna ya zo wasu khalifa amma alhali dukan su manzanni ne zuwa ga wannan mutane shehu yace li anna ar-rasul al-asliya huwa Musa al-manzan asali ne shine annabi Musa talaba min Allah an yusila Haruna waziran lahu ya nemi Allah ya aiko da annabi wato Haruna ya zama masa mataimaki ne ishtaraka fi risalati bi sababi Musa sun yi tarayya a manzanci saboda annabi Musa. An ce, nema annabi Musa haruna ya zama masa wato waziri, wannan yana nuna mahimmancin ɗan uwa. Duk wani alheri da za ka nema to ka nema ɗan uwanka. Saboda duk wani mutum zai so ka ko ya ka don wani dalili. Amma ɗan uwanka yana son ka ne kawai in an tambaye shi me yasa kake son wani don yana da kuɗi ne ko yana da ilimi ya burge ka ko yana da wani halaye a wannan babu kawai yana son ka soyayya ne da Allah ya kulla ta tsakanin ku to dan Allah idan soyayya za ta sa ka wa wani alheri wanda ya Allah wani abun ka ne burge ka yake mu'amala da kai ranar da wannan abun ya kushe ba shi ba kai ina labarin dan uwanka haka ƴan uwa ma tunda a kissan za mu karanta ya ce wannan waƙala da uktihi kusi ai bai ce wata mace tafi bayan musa ɗin ba yar uwar shi ya tura kuma da ya nemi shi annabtaka ga wani ya ce hawul to saboda haka mutane suna muzanta zamantakewa tsakanin yan uwa mutane su kula an ce akhaka akhaka inna man la akhallahu ka sa'in ila al-hayya bi ghayri silah ko bidun silah ka kula da dan uwanka ka kula da dan uwanka duk wanda ba shi da dan uwa kamar wanda yake tafiya yaki ne ba tare da makami ba dan uwanka shine makaminka an fahimta Allah ya samu gane eh ya nema wa dan uwansa annabta da nema wa jiban eh shine wato ishtaraka في في الرسالة بسبب موسى فكأن الرئيس هو موسى ka ce shugabansu shine annabi Musa kuma shine shugaba din saboda shi yana cikin ulul azmi amma sayyidina Harun baya ciki واشترك فإذا تخلف واحد منهما يحتاج الآخر لأنه لأن ينص يحتاج الآخر لأن ينص له بالخلاف يا إن ده بايا أنا كنا بكاتا لو هو سيمس بيان سوى يزمو حديثا تند شيني شو جبابا شي يسا يخلقني في قومي وأصلح إيه wato amma duk da haka suka bauta dan maraki bayan sa dalilin bar su da halitta ne an fahimta shi Ibrahim ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allahu khalifatu fikum Allah shine halifa na ai shine mai kike marhaba sayyidina marhaba masha Allah clear clear masha Allah Allah yace shine khalifa na a cikin ku bai ce wani ba فبقيت أمته على الصراط المستقيم دليل هكا الأمة ستوزو أكان هنيا بككيا وهلو مجرى حرق زوايا أما هذا أسند الخلافة إلى أخيه shi ya danganta halifanci ne zuwa ga dan uwansa Musa fa fasada halifanci sai ba shi wa hada asnada al-khilafata ila rabbih wannan kuma ya danganta halifanci zuwa ga ubangijinsa fa salu hakku fa salaha على أن محمدا صلى الله عليه وسلم كان يعلم أن في أمته من يأخذ العلم من الله بلا واسطة النبي صلى الله عليه وسلم يا san a cikin al'ummarsa akwai masu ɗaukar ilimi ban ba tare da malami ba to tunda akwai irin waɗannan da yasa ba zai ce Allah ya bar al'ummarsa ga waɗannan mutane ba kaga ai kamar annabawa ne ai su ma haka suke ɗaukar ilimi babu wasita ko shine yace على أن محمدا صلى الله عليه وسلم كان يعلم أن في أمته من يأخذ العلم من الله بلا واسطة فلهذا قال اللهم الله خليفة فيكم فكما أن الأنبياء الأنبياء تلقوا العلم من الله بلا واسطة فكذلك الأولياء yadda annaba suke samun ilimi ta wata Allah ba tare da wata wasiƙa ba sai sun yi karatu ba ba sai sun yi rubutu ba sannu ƙuri'uka faratansa Allah yake ba su ilimi ba tare da sun karanta ba to haka su ma wani akwai wato shi Abdul Aziz Dabba an ce wannan kudubi makaho ne bai haddace Qur'ani bai iya komai ba amma in ka faɗi Qur'ani ne in ka kawo magana sai ce a wannan ba Qur'ani bane in ka kawo magana annabi sai ce eh magana annabi ne aka tambaye shi ta yaya kake gane wannan sai ce ina ganin haske ne in maganar Allah ya fito sai ga haske na maganar Allah idan kuma maganar annabi ne aka faɗa sai in ga haskensa ka ga wannan baya buƙatar wani malami ya ko to saboda haka haka Allah yake bayar da ilimi shine Allah ya ba mutum al-fathul mubin ko al-fathul akbar duk waɗannan abubuwa Allah zai koyar da shi ba sai ka ga kana wahala amma sharadi ne dole a takun farko sai ka yi karatu idan ka yi karatu ka zama izi kana ibada mai kyau wanda Allah yake so sai ka zama wata Allah wai azumullah a zan za ka shiga makarantar Allah kenan wanda ba ta da malami za ka wadatu da duk littattafan nan idan ka ga mutane suna rike littattafai wani lokaci sai dai su yi ladabi ga Allah tunda Allah ne ya halitta littattafan a karanta su to me zai hana a karanta su ka ga min babi aula a karanta su tunda Allah su haka ya halitta su al-aqd bil asbab yata'atabuna ma'a Allah amma ba sa bukatar littafi an fahimta yi ku je wajen shi obran da ku samu wannan eh ba sai kai karatu kana ta shan wahala ba littattafai zaka gani modi bashi ya ce littattafai da na karanta da littattafai da na fahimce su yace wanda na fahimce su da kaina yace in ka kasa uku yace biyu duka Allah ya fahimtar musu kuma duk abin da ya karanta ya san safaran ya san wato safaran ya san littafi kuma in ya karanta littafi so daya wannan ya gama da shi ba bukatar dubitawa ya gama haddace shi to wannan in ba aikin Allah ba zai to haka Allah yake shirya bayan Allah yake ba su ilimi ba tare da sun yi karatu sun sha wahala ba kamar su sha Abdurrazzaq ka gani ne shi Abdurrazzaq radiyallahu anhu a cikin tarihin sa na karanta ne an ce ya karanta Qurtubi da ta'limul muta'allim duk malamin da ya dauka ilimi wajen sa sai ya ce ai yana ba wanda yake sa ilimi sai ya nemi hanzari ya ce kai hakuri duk wannan littafin da ya rubuta da aikin addini da ya rubuta wa taqwa al-nubuwwa
an fahimta ne haka Allah ya ba shi yace ta'alihun qurqubin ma abin da yasa na karanta mama ta ne ta bani shi da ba zai karanta shi kuma kullum wannan babba yana gaya mana yace wai ɗaya daga cikin yan wani shafi razak ya ce wai da mun san shafi razak zai samu abin da ya samu ba mu sha wahala ba mu hadace qur'ani ko a kwana arba'in ne haka ne ko Allah sai ne nawa ya ta kullum ko wai ba su da ba su sha wahala har kwana arba'in yana hadace qur'ani saboda abin da yayansa ya samu to saboda haka haka baiwar Allah take ke yanda ka dare dare za ka nemi kudi yanzu in ciwo ta ta in ta ga dama ta nemi ka ai dare dare kai kudi to ilimin ma haka yake wal ulumu fuyudu suna kwaranya saboda haka babu mamaki a cikin waɗannan a samu wanda Allah yake ba su ilimi ba tare da sun karanta ba to duk da waɗannan a cikin al'umma annabi bar al'umma su zuwa ga waɗannan mutane ba eh يجعل الله خليفة فيكم إيه. نعم
قال يا موسى إني-
ولما جاء موسى لميقاتنا كلمه ربه يا عند عليه موسى يزوى قواتو لوكتين الله يمس الكوري لي بس مغنى الله يمس مغنى بلا واسطة باتارد وتواسطة بابا كلاما سمعه من كل جهة مغنى أن الله بهلتا بشيتا قرآن إذا منا كرنتا شكو إذا كرنتا قرآن تو حقيقة قرآن يعني في غيبه babu wanda zai ce ga Qur'ani yadda yake wannan rubutu da muka yi mu muka yi wannan karatun da muke yi kana karanta saukin ka ake ji. amma maganar Allah ba harafi bane ko ba sauki bane misalin sa yanzu wannan magana da nake yi sai ka rubuta ta idan ka rubuta ta shin wannan ai alama da za ka fahimci abin da nake faɗa ne amma ba wai exactly li maganar na wanda ya kai photocopy ka aje muryan nawa ba ba haka bane to haka qur'ani yake mu muka zo muka sa waɗannan harkofi muka musu wasula sai muka rubuta yadda za mu gane maganar yadda yake amma hakikan sai a wajen Allah ne yana cikin gaibi lokacin muna yara wani yana koyar mana tauhidi sai sai maganar Allah ba harafi bane ba sauti bane ba kaza sai na limauce sai na tambaye shi to ya yake sai ka sai mun bayani da ya jima ina karanta ihya ulumuddin na imam al-ghazali kawai sai na samu wannan bayani an fahimta to maganar Allah ba ta da wani bangare Shehu Ibrahim Sale radiyallahu anhu ya faɗa irin waɗannan abubuwa yanzu mutum zai mafarki ai ko kuma in ka yi mafarki za ka ga abu da ido ka gansa a ida ka gansa ko baka gani ba ka gani kenan akwai abubuwa da ake mu'amala da su ta yadda ba a isa a ce ga yadda yake yadda wannan mafarki ne to waƙiyan ma akwai haka ne yake tafiya kai tunani yanzu kana tunani abin haka zai zo maka amma kai ta tasawwara yadda tunanin da yake ba فأمر تعالى عن خطور وخاطر هكا شيء إبراهيم يسوس لمري ne da ya girmi wato tunani da kuma tartawa yace ya ji maganar ba tare da wani jiha ba ja'a Musa lil miqat fa tahhara Allah tis'ata farasika fi tis'ati farasika da yazo ganawa da Allah Allah ya tsarkake wato farsaki tara cikin tara bi ma'ana fa'i farsakhi tara tsawo farsakhi tara farsakhi kuma min uku ne aiko na hanzala ma'ana duk duk duhu ya kawo da shi a wannan guri wa tsarada al-wuhush wa shayatin anha ya kore namun daji da shedanu daga barin waɗannan gurare fa mala'aha bin nur Allah ya cike wannan guri da haske fa tajalla al-haqq Allah ya tajalli fa saru kalli Musa da zatin aliyyati yana magana da wato annabi Musa da zatin sa كلاما لا يسمع لا يسمع له موسى صوتا ولا حرفا أن موسى بايا جوا مغنى وني صوتي كو حرف ولا أولا ولا آخرا باشا دا كرسي كو باشا باشا دا فرقو باشا كرسي ولا لغة كو بابو يعني ولا بداية باشا دا فرقو ولا نهاية هذا كلام الله سبحانه وتعالى الله يكفي أنقاني annabi sallallahu alaihi wasallam sai da Aisha an tambaye ta annabi yace kana qur'an qur'ana halinsa ne ya zama qur'ani to saboda haka wannan abu lamari ne na Allah kai a bar shi da Allah ba wanda yake sai fatima hiyarsa haka mahiyar magana ba ta an gane duk wanda ya ce ƙur'ani halittarsa aka yi ya kafirta mutazilawa suke faɗan wannan magana ƙur'ani yadda Allah ba shi da farko ba shi da ƙarshe ko to haka maganar Allah ne an gane eh ko ko busiri ma faɗa ko eh sifatul mawsuf bil qidami ko ayatu rabbin min ayatu haqqin min ar-rahman muhdathatu muhdathatu suna daura masa nazilatun ko min ar-rahman kenan qadimatu sifatul mawsuf bil qidami babu ranar da Allah ya fara magana balle kare eh wannan shine qur'ani eh هذا كلام الله صفة ذاته سئل موسى عن صفة هذا الكلام an tambayi annabi Musa sifar wannan magana ya take qala ashaddu min ar-ru'ud al-mutarakibat mutarakibat alayya bi asharati alaf darajat ya ce tsananin magana ya fi wato shida da suka hauhawa akan junansu so dubu so dubu goma ba shida guda ɗaya yanzu in arabi ya kara yana kashe mutum ko to yace ya ji karar arabi wanda suka hawi juna sau dubu goma kaga kenan ba da Allah shi ya ga dama ya ji maganar nan ba zai yi ba kara guda ɗaya ma zai kare gari guda ko to balle dubu goma kara yace kuma shidan ba al-mutarakibati yace kuma daɗi sai ce wa alaltu min lallati jima'i bi asharati alafi daɗin jin maganar Allah kuma ya fi wato saduwa sau dubu goma shi akwai wannan malamin mu profesa makari ya taba gaya mana yace yana mamaki kamar a ce su shehu burari sun zo suna magana wasu furu a furu saboda yadda suka san Allah da annabi har suke fitowa waje su yi magana wannan in wani ne ai haukace ya zai har abada ko min mishari mishari ma su tumi ne ne safa yake ko a diwan eh to saboda haka ka ji dadin jin maganar Allah kenan shi yasa mutum in ya san dadin alaka da Allah to wallahi tallahi ba abin da ya kai shi kai ko karatu wannan kaga karatu wannan ai hanya ce ko idan ka san dadin karatu to wallahi tallahi ba abinda kake so a duniya sama da shi akwai malamai ma da ko aure ba su da suka kare da yanzu dan dada karatu irin su Imam Suyuti irin su Imam An-Nawawi irin su Ibn Taymiya irin su Imam Al-Ghazali irin su Imam Zamakhshari ba su aure ba saboda dada karatu ne Imam Al-Ghazali yake da daddare na dauki takarda ta inji karata karata ce na shi kwana da kuduwa da an fahimta to duk wanda ya saba alaka da Allah haka lamari yake ayi kokari insha Allah za a dan da wannan eh yace ashaddu alad min lallati jima'i bi asharati alafi darajatin falastu musa ni ba musa ba wala a'rifu musa ba ma san wani musa a lokacin an fahimta eh ولما كان موسى في تلك الحالة وبقي أربعين ليلة أخرى غير غير الماضي يا وزوس قال أربعين با وأن تندسك وجه والبوت ألا بابا يكلمه ربه في تلك المدة وتألا ينا مثل مكان سوف أنا أربعين الله أكبر كاجما سخلوا فأول الكتاب إيه أتاه إبليس Iblis amma halwa shi wannan ba a shigansa sai da izini shi shi zai ɗora ka zai ba ka zikiri zai gaya maka lokacin da ake halwa ba kowane lokaci ake halwa ba akwai ɗabi'u mutatila lokacin da ya dace da jiki a wannan lokacin duk zai gaya maka abincin da ya dace ka ci a wannan lokacin da za ka iya zama wannan lokacin duk ka bauta Allah zai gaya maka kuma ka zauna lafiya amma mutum ya ce da kalwa da kansa ba tare da izini ba ba tare da an nuna masa ba zai yi hauka cewa Allah kiyaye ta wannan tsawon kwana arba'in Allah yana masa yana munajaci da Allah a tahu iblisu sai shi shan ya zo masa ولما قرب منه قال له الا تشك في هذا الذي يكلمك ba ka shakkan wannan wanda yake maka magana wai Allah ne ka hal huwa Allah tabaraka wa ta'ala am laysa huwa Allah ne ko ko ko ba Allah bane ba za ka shakkan wannan ba an ce ya kaga kasa kasan bakwai ya samu ya kulla masa sanan قال له الملائكة اقطع يا لعين أنت لأنني أتطمع في موسى بعدما كان في هذه المرتبة كان قطعين هل لك النبي موسى بين وأن مرتبة مناجاتي قال ولم لذهنا ولم لا كان أبوه في الجنة بابنس آدم أي الجنة يكي وطمعت فيه حتى أخرجته من الجنة na fita shi aljanna balle shi yana nan duniya to da abin da mutum yake sai kula shi Ibrahim sai lalle shi dan adubu maki ne babu wani maki da ya wuce shi amma makin da ya wuce shi dan an ce rai ne nafsi an gane saboda a cikin alhikamul aqaiyya an ce dukkan wani sako sai yarda rai ya zo kullun sakon sai shedan ba zai samu hanyar shiga wajen ka ba sai ka yarda shi ko abin da yake kawo yardan nan kallo ne an gane shi ya sa Allah ya ce kullum mu'mini ya kuku min afsari idan dai har za ka yi kallo to nafsu za ta yi hakkin ta karbi abu amma ma dama ba ka kallo to ba zai ba zai yi wannan ba kaga shedan a mataki kusan na uku ma yake zuwa ki an fahimta yayi to akwai abu da yafi shedan tare da mu Allah ya yi فلما كلمه ربه بتلك الصفة اشتاق إلى ما هو أعظم من ذلك سيئا بك أبن ديا في واتو مكان الله إيه قال ربي أرني أنظر إليك الله كنونا من ذاتك إما ننقلت طلب الرؤية لما قال أنظر إليك والنظر ورؤية ليس واحدة nazar din kallo ne ru'ya kuma gani ne kaga sai ka kalli abu zaka gan shi to ya ce an zu arini an zu ilayya kenan ba zai yi a ga Allah ba sai dai a kalli Allah kaga gani ne zai ba da ihaba ne wala yuhiduna bi shay'in min ilmi kuma wallahu min wara'ihim muhit Allah shi ke zagaye halittunsa da sani an gane ayi la tudriku al-absar wa huwa yudriku al-absar sai Allah ya ce masa lan tarani ba za ka iya gani na ba ba wai ba za ka gani ba na shi fahimta Allah أنه يريد رؤية الحق بجواب الحق ده الله أنسى مسا يأتي لن تراني كنا أشيكني الله يكني لم يقل لن تنظر إلي بيسيب ذاك يكنينا بابا شو يتي النظر فتح الهدف بود وعيدون فقط لطلب الرؤية ظل من جنين والرؤية هي رؤية حقيقة جنينكم شيء جنين to ya nemi ya ga Allah shehu ibrahim radiyallahu anhu yace kun musawiyyan ka zama ba musi Musa lamma kana fi martabati tufulati yana martabar yarinta wahtaja ila rajifin ya bukaci gurasa ya kuluhu da zai ci sa lam yarfa hajatahu ila makhluqin bai daga bukatarsa ga wani halitta ba lokacin da ya je madiyan wajen alaihi ummatan minan nasi yaskun an ce lokacin da ya je mabiyan tsarin wato yunwa da ya ce yana cin bishiyoyi ana gani ko da bishiya ne a haka karinsa kaga ai idan mutum ya je samu mutane kawai roƙon su zai ko ya ce da Allah ku taimaka mu abinci kwana kaza ban ci abinci ba shi shi bara ce kar ka zama haka kun musawiyya ka zama ba muse gurasa da zai sa a cikin sa bai nima wajen halitta ba babu abin da ya kai asanci mutum ya zama mai roƙo kuma roƙo ko na zahiri ko na ba ka da Allah ne ba Allah ya halitta ka ba a jikin kan nan in za a iya miliyoyi ne ka je asibiti ka kwanta ka gani abu dai sai a ce maka miliyon ka za da za maka duk Allah ya baka wannan amma wai ka je wajen wani mutum kana roƙonsa ko fi zahiri ba ai da an sama Allah ka kasance tare da Allah ko da za ka bujira a mulkani a wani mutarra ko akwai wanda ba zai roƙe ka ba amma zai bujiro maka da suran su roƙo zai maka maganganu na daɗi da wani mene da siyasa da waye to wannan ba wani abu ne ƙarya yake ba bukata ne ta to kana bawa Allah me zai saka wannan ka ɗauki carbinka ka roƙi Allah Allah zai baka idan ta'anta fasta'in billah idan zaka nemi taimako ka nemi taimako Allah wannan ba karamin laifi bane a dusu fa an gane ai shi yasa duk mutumin da zai je yana roƙoran kiyama kan nama fuskar sa ko digo ɗaya ba zai tsaya ga darshi gaban Allah ba to mutum ya tsaya da wannan hukumar a gaban Allah da karshe ina zai je ai ba zai yi ba in hisabi bai kyau ba to wuta ne mutane su kiyaye duk tsanani da kake tare da shi wallahi ka bauta Allah bauta da yake nema kana zaune Allah zai kama maka komai saboda Allah ne ya ce wa duniya ukhdumi man khadamat wastaqdimi man khadamat ki bauta wa wanda ya bauta miki ki bautar da wanda ya bauta miki in ka bauta wa Allah kana zaune ko nan da nan ba za ka je ba ko ba malami bane ko waye ne wallahi Allah zai ciyar da kai wa qad yarzuqu al-aqyar wal hut fi al-bahr Allah yake arzuta su yake arzuta su balle kai dan adam Shehu Ibrahim ce wala arfa al-yawma ila ghairi shakwa ban ban taɓa daga koka na zuwa ga wani wani sallallahu alaihi wasallam to saboda haka mutane a kiyaye maula yana tafiya da imani mutum yanda ya wuce tunani yana daga cikin kaba'in kuɗi annabi Musa bai Khadiru bai rabu da annabi Musa sai da ya kuɗi yana masa kuɗi kawai da haga firaku bani wa bani duk duk abin da ya basu rabu ba amma da ya tsama saboda dukkan sako tsama da yake kawo shi idan mutum ya zama makwaɗaci to ba sakon da ba zai aikata ba ka zama kana da kana'a da tawakkali ga Allah tabaraka wa ta'ala duk kunci da ake ga annabi Musa ya je Madiyana fa ana ganin ganye a karkarin shi amma yace rabbi inni lima anzalta ilayhi khairin faqir ga ummatan min nas suna sai amma bai ce ku bani ba saboda haka mutane dan Allah mu kula mu kiyaye imani shine ne ban idan muka je lahira shine za a tambaye mu awwal khatwa da za ka yi rashin lafiya kamar goma ga Allah za ka ga fitar rai ga kabarin ka duk addini ka ne kawai ake tambaya duk addini duniya hallaita wara Allah kiyaye shi ne shehu ya ce ka zama ba muse ya ci dan gurasa ya nema amma wajen Allah ya kai kai walamma ma balaga martabatar rujulati yayin da ya isa daraja ta dotti jaku wa hadaja ila ru'yati Allah tabaraka wa ta'ala ya buƙaci kallon ubangiji tabaraka wa ta'ala wa hiya akbaru hajati ita ce mafi girman bukata to ya aka yi ma rafa hajatahu ila makhluqin bai daga bukatarsa ga wani halitta ba قال أنظرني أرني أنظر إليك كون تنكما رب إني لما أنزلت إليه من خير فقير الحاجة الصغيرة ترفع إلى الله تبارك وتعالى بكاتك كان قلوا واتقى تزوى الله والكبيرة ترفعها إلى الله تبارك وتعالى ببر ما ما نجا تزوى ألا لا تقول هذه صغيرة أرفعها إلى مخلوق وأن كريم مقاتنا زندق تزوى له هلتا أو هذه كبيرة لا بد أن أرفعها إلى مخلوق وأن ببت أتنا نمي تم جلسة تنوى تنوى نجلنا سرقون إيه. كل صغير وكبير يدفعه الى الله تبارك وتعالى وهو الواجب الله شيء مليكو على قضاء الحوائج بكاتو دك الله يكي بيا يكي بيا شيء الله الصمد شيء يكي نفع دكان بكاتا كما يبيا مسمى to Allah ya samu gane Allah ya ce masa lan tarani walakin zur ila jabal ba zai yi ka gani ba amma ka duba dutse wannan a cikin imtihani tarbiya za ka gani kamar akwai irin waɗannan abubuwa a imtihana da ake gudanarwa walakin yanzur ila jabal ka dubi dutse ka ga wani Allah ne fa in istasarra makanahu idan ya tabbata a gurinsa fa huwa wato fa sawfa tarani Shehu Ibrahim ya ce, Allah ya ce masa in ji Imam Suyuti ya ce Allah ya ce masa unzur ila jabali ai huwa aqwa minka ala ta'biri jalali wai dutse ya fi ka karfi idan dutse bai dauki gani na ba ta za ka dauki gani na amma shi gura ce wanda wai maganar su ne shi baya fi malam ta za ka ce wai annabi Musa da ya ga ka bar maganar karfin da Allah ya ba sa wanda tun yana jariri in ya taba gemu fir'auna sai a bujire ko ai mun karanta wannan ko ka bar maganar karfin sa wannan a matsayin sa na bawa Allah khalifan Allah wa yake da karfi a duniya abu da ya dauka حملت من الأسرار كتمت من الأسرار ما لو ذكرته لحل جميل شرعا لذاك كتمته أبو ده يا أوكا أي دنيا ما لو كودي كودي بك أتكبا to ya zaya zaka ce zai zama bisa to ya ce yasa ya ce ala ta'biri jalali maganar su yusi ne wannan ma maganar su bane kowa yana faɗan magana daidai ilimin san baiwa Allah ne tun daga farkon duniya har ta kare ba sunan Allah da ya tsaya guda bai wanda yawa annabi adamu tun farko har karshen zamani ba a ce an daina ba an daina ta ba amma an ce annabtaka da manzanci wannan babu su amma babu bai wanda Allah baya baya bayarwa saboda haka kakka yi tunanin wai malamai da suka wuce su shehu Ibrahim sun ci su wallahi tallahi Allah ji su guda in ka haka malamai da suka gabata gurgu wallahi ya ci su amma sai dai ilimin ka dai bai kai ba amma wanda ya san ilimin su da yadda suke to ya san haka duk dukkan wanda suka gabatar da in ka dunkule su a guri ne wallahi ka aji almajiri shi buran guda duk duk larar da haka bai wani Allah ne dalika fadlullahi yati man yasha al'ummatai da suka gabata waye aka aji annabi Muhammadu ba sai da karshe ba shikenan al'amanzanni ɗari uku da wani abu ko kuma annaba ba iyaka da suka gabata sai ka ce a wannan sun fi aiki ba su kai annabi Muhammadu ba wanda ya faɗi maganar nan ba kafiri ne to saboda haka yadda Allah ya jinkirta wannan baiwa ma mafi girma a kullum haka Allah yake babu abin da ya canja al-mu'ti ba ya tashi ba ko an-nafi'u bai tashi ba al-alim bai tashi ba al-wahhab bai tashi ba har gobe kawai dai in baka samu ba fala talubanna illa nafsaka Allah ya sa mu fahimta to dutse bai isa annabi Musa ba fa in istaqarra makanahu fa sawfa tarani tasalluza ka gangan falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakka da Allah ya yi tajalli ga wannan dutse dutsen kawai sai ne zahara min nurihi qadru nisfi unmulat al-qisas gurgudan wato rabin kan dan karamin yasa ba karamin yasa rabin kan dan karamin yasa na hasken Allah da ya tajalli ya aka yi ya ce ya da hudarka wannan hasken ya nike kita ai ba hasken na na zatin Allah ba an ce matar aljanna guda da an talele duniya sai rana zai zama babu an gane ya hasken rana zai zama babu ta za ta haska kare to saboda haka abu azimun matkukan mustawiyan bil ard wa kharra musa sa'ika annabi musa ya suma muradi tamba kenan ko an samu muradi ko wa fana musa baqa musa maqsiyan alayhi ya sume li hawli ma dan tsoron abun da ya gani طلب موسى رؤية الله تبارك وتعالى فلما طلب رؤية الله كشف له عن مئة وأربعة وعشرين ألف نبي كلهم يقول أرني أنظر إليك da ya faɗi haka Allah ya nuna masa annabawa dubu ɗari da ashirin da hudu ma sun nemi wannan abin da kake nema amma ba samu ba kullum ya kula arini mai tsaye an zuri ne kai fa hutu ba bilan kowa aka ce masa lan tara ba a ganin Allah wa kulli ba a shadda shi'in ala al-arifi da ya nemi ganin Allah mutum da yake son ganin Allah wanda gashi maganar Allah ma yadda ya daɗin da yake za a ce masa dubi dutse kamar mutum ya yi ya yi wato rigi majalisar ɗinkin duniya sai sai ka zo ka bashi mai garin masu so an fahimta yi wallahi wannan karamin misali ne mawai saboda abin da muka sani ne zamu risarta ko amma abin ya wuce haka mutum da yake munajati da Allah ya ji daɗin nan kuma ya nemi gani Allah ya ce unzur ila jabal to haka dama ake yi mana eh in ka gane eh wa kulli fa ashadda shay'in ala al-arif an yanzura ila ghayri Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ka qur'ani ba inda Allah ya ce ka dujuni hadisi ألم تر إلى ربك ألم ترى كيف فعل ربك ألا بيتقول هنا مسؤول ألا بابا فزي بابا babu ne wannan din tare da shi ko ba zai yi ba ko amma saura ne ana nuna musu kafin su zo inda ya dace su zo din eh wa انظر الى الجبل فان استقر مكانه فسوف تراني وموسى نصيبه لن في بدايته لذلك هذا خدري يا اكل يتي لن تستطيع معي صبرا kalmar da sai yin da farko ya gaya masa to da ya zo gurin Allah ma a ce shi aka gaya masa to muridai ku kula an fahimta shayin sa na farko ya ce masa lan tastati'a ma'i sabra da ya je wajen Allah ya ce lan tarani to saboda haka abin da ka tashi da shi daga can ka zo nan nan ba shi ne saboda haka mutum ya kula akwai adabu wanda sun wuce tunani da zai tattaske su إيه، فموسى نسيته لن في بدايته قال لشيخه وهو في طريق السلوك يا جاي وشيخ أكا أي- أي- أنه يعلمه مما علمه الله قال لن تستطيع من يصبر شيخه أجابه بذلك فلما بلغ مقام الكمال وبلغ مقام الرجولة والفحول قال رب أرني أنظر إليك لئلا يشيب مثلا فعلم أن نصيبه لم من شيخه ومن ربه دي كيكي أو دي شيخك هكا كيكي yanzu mutum baya bin annabi sallallahu alaihi wasallam misali duk duk abin da annabi ya faɗa baya bi me yake zama wajen Allah ai yadda yake a wannan makami da farko haka yake a wajen Allah idan kuma malamai za su gaya masa magana ba su isa ba to haka yake a wajen Allah da Allah فليس للمريد غير ذا الولي مع الرسول ثم مولاه العز ما دام غيرهم بقلب لا ينال ولا ينال معرفة المولى أقول ذا أقول بالسجان إذا بك الله بك النبي بك بما لم يكن حق أبدا كيد الله بابا to abin da sai yin ka zaman da kayi da shi shine zaman ka da Allah tabaraka wa ta'ala an fahimta ya Allah ya kiyaye Allah ya ba mu ladabi da zamu zauna da malaman mu فنفى موسى و- و- واتو فعلم أن نصيبه لن من شيخه ومن ربه ولن نفي لن ينكر واجب فنفي موسى وانتفاء موسى بالكلية كور موسى كور موسى هو السبيل الوحيد لنيل المقصود أكوي شيخان لنا تربية كو sai shi Ibrahim sai man man an da ala ala shaykhani ala idhab hatta yamut shaykhani kaje sai ka mutu kunnan ka zo an fahimta ai to kore wannan da aka yi da cewa Musa babu ana an samu raji eh dan haka idan ka duba lan tarani da fasofa tarani babu wani mu'arada da an kore ne an tabbatar da an samu fana'i sai aka samu baka'i eh shi yasa kullum ake cewa mutu qabla an tamutu idan kuna son Allah to ku mutu kafin ku mutu ai ku mutu ga bari dukkan wani sabo sai ka samu baka'i da biyayyan Allah tabaraka wa ta'ala Allah ya ba mu iko eh falamma afaqa eh da ya faɗi har Musa sa'ida falamma afaqa yayin da ya farka ya samu muraji sai ce tutu ilayka Allah ina tuba gare ka min su'ali malam Umar bi tambayan abinda ba a tambaye ni a- ba a umarne umarce ni da shi ba wa ana awwalul mu'minin ni ne farkon mu'minai a zamani na eh to saboda haka lokaci ya gabato za mu takaita a nan insha Allah sai gobe sai mu ci gaba a wannan gaba in Allah ya kai mu assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh